أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرة من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءل نبي الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مودثاتها وكل مودثة بدعة وكل بدعة ضلالة إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتكني مر الله يومنا أمري كل هدي شاشدة قوة رمضان شكرا تدبو لها دريه دا أربعين دا شدة wanda shi ne kuma yini na sha shida a cikin watan maris shekara ta 2025 kuma yau ga alama mun shirya ma khatma insha Allah mun shirya saukar alkur'ani ta uku wadda mun fara ta ranar laraba ɗaya ga ramadan 1415 wanda ya daidai da ɗaya ga watan february 1995 da lisahin musulunci shekara 31 kenan da kwana 16 ga lisahin boko shekara 30 da wata daya da kwana 16 kagadan za ka gandu aka samu shekara 30 to na musulunci ya kara gaba da guda ya bar na boko baya shi ya samu kicca wannan shi ne tafsiri na 32 amma shekara ita ce ta 31 tun da shekara farko ba a lisa fata ana lisa fata kai in shekara ta zagayo sai ya zama shekara to yau za mu yi khatma kuma za mu yi ƙoƙari mu dawo mu so mu sabon karatu insha Allah tafa'uli da cewa za mu ci gaba watakila Allah ya gwada mana wata khatma ta hudu in Allah ya sa muna cikin masu rayuwa in kuma ba mu kai ba wadda muka yi Allah ya karba abinda muka yi daidai ciki Allah ya ba mu lada inda muka yi tuntuɓe ko kuskure ko son zuciya ko ganganci duk ɗan adam na yi Allah kai mana afuwa kai mana gafara ka ba mu ikon gyara suratul ikhlas da mu'awwidatan mala ya karanta mana su je ban fassara haka su ne za mu yi karatu a kansu yau sai mu koma kuma mu ɗauki fatiha ma'ana dai mun rufe kuma mun sake buɗewa a karamakan bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأن سورة تككر سورة الإخلاص بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وأن سكو سكي كلا معوذة كان وأن سورور قد أكسنا دفللوا لما ستار يوا إتا سورة الإخلاص كان إيه على تد سورة الكافرون ودى تقباتا داما سورور ما سفارة دا قل قد بيرني قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس فإتونا سورة سورة الإخلاص قل هو الله أحد تند علاقة من كرفي سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين وأنه قل يا أيها الكافرون إتتي التوحيد العملي الإرادي wannan suratul ikhlas ita ce at-tauhid al-ilmi al-aqdi kuma waɗannan in ka hada su biyu sune al-qur'ani qul ya ayyuhal kafirun tana faɗa mana a aikace da manufa mun baranta daga kafirci mun riƙe musulunci la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud ita kuma na tana ce qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sai tana sifaita mana wane ne ubangiji in kana neman adireshin ubangiji gashi na aqulu wallahi an ce tambayi annabi suka suka ce unsub lana rabbaka faɗa muna kowa na faɗin asulin shi kai ubangijin ka menene asulin shi sai Allah ya ce faɗa musu qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad in kada wannan tauhidi al'amali al'aqdi al'ilmi al'aƙadi da al'amali al'iradi waɗannan guda biyun su ne aka aiko annabawa gaba ɗaya saboda su kuma su ne aka saukar da dukkan littattafai Allah saboda su kuma inda Allah tare kita a ta'amurullahi falatas ta'ajilo subhanahu wa ta'ala amma yushrikun ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء على من يشاء من عباده أن أنذروا أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون دق النباك الكشم من إنذاري أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون آه فاعبدوا إيه فاتقون أحسنت أأنبياء نكو وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون هكذا نحل فاتقون آه أنبياء فاعبدون النحل كما أقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فكذا أن اعبدوا الله شيني سورة الإخلاص واجتنبوا الطاغوت شيني سورة الكافرون فهكذا وأن سسك هذا لا إله إلا الله kuma wannan ita ce al'urwatul wuska wadda Allah ta'ala ke cewa faman yakfur bi taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuska kaga yakfur bi taghut shine la ilaha wa yu'min billah shine illa Allah alqur'ani ya ba wannan kalma sunaye da yawa masu kyau a suratu ibrahim ألم ترى كيف ضرب الله كلم ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء tu'ti ukulaha kullu hinin kullun tauhidi ake yi bi izni rabbiha sannan Allah ya kira ta alqaulus sabit suratu hijr ne ko suratu ibrahim يثبت الله الذين آمنوا سورة رعد كو؟ إبراهيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة القول الثابت شين إذن ملكان ملكا القبر منكر ذنكير سكة تادك يذوني سكة من ربك تيمس لا إله إلا الله شين القول الثابت سنة الله تعالى كرات دعوة الحق يتكم تاسة هنا شين سورة آه الرعد لكن مولي السجود أقول له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال التي له دعوة الحق كلا قسكيا لا إله إلا الله نألاني أما والذين يدعون بالدون لا يستجيبون لهم بشيء وإن نسكي كرا قما كاني ديمقراطية سنزوتياني ko menene ake bauta ko ake bi ba Allah ba la yastajibuna lahum bi shay ba su karba musu da komai ba su iya biyan bukatar ba su iya warware matsalar salati illa ka ba su kaffai ilal ba sai kamar wanda yazo bakin ruwa sai haka ya mika hannu lebul gafa wai don ruwan yazo ya hau hannu dan nan yazo ga bakin sa kuma ho bi balige inda ba shi demo da kansa ba yadda za a yi ruwan nan su zo ga bakin sa وما دعاء الكافرين إلا في ضلال duk kiraye kirayen da kafirai ke yi ma wani Allah bata ne aikin banza ne ba su amfani su sannan Allah ya kira ta kalimatu taqwa wa alzamahum kalimata taqwa wa kanu ahqqa biha wa ahla ita ce kalimatu taqwa kenan ne wannan kalma tana da sunaye da yawa a littafin Allah sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ita ce أرفع شعب الإيمان يتي الإيمان بضع وستون بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله لو هكا شعب إيماني إيماني أنا درسا سبعين دوريا ما في قولون ورسو ما في دوككسو ما في البركسو شيني كلمة لا إله إلا الله شيء سأبا أبند متنزي فإيد باكنسا يكي درجة لا إله إلا الله باوشي ranar arafa annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli du'a yawm arafa la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay don haka kalimatu tauhid ita ce da'awar annabawa ita ce kiran littattafan Allah huwa alhayyu suratu ghafir huwa alhayyu la ilaha illa huwa فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين كشايك تند توحيد يا تبتا تو غوديا تتبتا ga Allah ubangijin talaka bar mu je zuwa fassara wannan sura ko kuma mu fara da bayanin falalarta da darajojinta zamu ka muku hadisai kamar goma zuwa sha biyu waɗanda ke nuna darajar wannan sura ta suratul ikhlas saboda girman abin da ke dauke da shi na tauhidi wasu sun hada da mu'awwizata wasu sun hada da kulli ayyuhal kafir daman in an ce surata al-ikhlas to ana nufin kulli ayyuhal kafirun da qul huwallahu ahad in an ce al-mu'awwizatan ana nufin qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas to in aka ce al-mu'awwizat to ana nufin qul huwallahu da qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas kun fahimci alakar waɗannan surorin guda hudu yau wannan sura an kira ta suran qul huwallahu ahad kamar yadda zuwa hadisi Abu Darda radiyallahu anhu a sahihu Muslim hadisi mai lamba ta 811 Abu Sa'id al-Khudri ya rawaito shi a Bukhari hadisi mai lamba ta 2515 Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayajizu ahadukum an yaqra fi lailatin thuluth al-Qur'an ɗayanku zai yi ragganci ya kasa karanta sulusin ƙur'ani da daddare dare guda ka karanta sulusun qur'ani ba ku iyawa qalu wa kaifa yaqra'u suratul qur'an sun fahimci ba ba yana nufin ka dauko daga bakara ina ne suratul alarma hidu 20 inna masabilu ba wai yana nufin ka dauko daga bakara zuwa inda masabilu ba shike ne ba sun fahimci akwai wata fa'ida da yake sun ba su sai suka ce wa kaifa yaqra'u suratul qur'an manzo Allah ya zai mu ku ce karanta suratul qur'ani sai ce qul huwallahu ahad تعدل ثلث القرآن wannan sura ta ƙulhu Allah ahad tana daidai da sulusin alƙur'ani za mu ƙara sharhi kan wannan ƙwabbatu ibn amir radiyallahu anhu ya ruwaita hadisi a cikin sunan abi dawud lamba ta 1523 sunanun nasa'i musnad al-imam ahmad الإمام الترمذي ابن حبان ده الباني ده شعب الله دس إنجل تحديثا haka shi ma Sheikh bin Baz ya inganta hadisin saboda yana da hanyoyi daban-daban hadisi yana cewa amara ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra bil mu'awwidat fi duburi kulli salah manzo Allah ya umarce ni in karanta mu'awwidat nace nace mu'awwidat me ake nufi kul huwa Allahu da birabbin falaki da birabbin nas ya ce manzala ya umarce ni in karanta mu'awwidatun nan guda uku dubura kulli sala bayan kowace sallah za ku ji hikimar da ta sa ake son mu karanta su akwai hadisin abu sa'id al-khudri radiyallahu an wanda shi ma zo cikin sahih bukhari hadisi na 2013 أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها yace wani ya ji wani yana ta karatun ƙulwallah yana ta maimaita ta wani lokaci haka kawai ko na sha'i ne ko kasala ina so in yi sallar dare amma ƙul ya yi wa alkafin da ƙulwallah a kawai nake ji ba da ka sai in yi ta yi in yi ta yi in yi ta yi in yi ta yi sai na gama sannan in yi sabbe da kuliya ayyu in sallama sannan ya kulo Allah ahad na shafa'i da witr to wannan bawan Allah shi kulo Allah kawai yake tai yana ta yana ta maimaita فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك وكأن الرجل يتقالها دي وaya gari sai zai ce manzo Allah je na bi ta gidan wani na je na ta sallah shi bai karanta ko bai san kulwallawa mai ruwa ya ce ka'annan rajula ya taƙalwa kamar yana ganin wai ta yi kaɗan faƙala rasulullah sallallahu alaihi wallazi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thuluth alquran sai wanda Allah ya ce masa na rantsa don da raina ke ga hannunsa ita wannan sura da kaje yana ta yi tana daidai da sulusin alquran to don haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a karanta ta a bayan kowace sallah akwai hadisin ukbat ibn amir radiyallahu an wanda ya zo cikin musnad na imamu ahmad hadisi da 17452 hannad ya rawaito cikin kitabun zuhud da ibn abid duniya cikin makarimun akhlaq a silsila sahiha albaniya inganta shi a mujalladi na shida shafi 1859 wani hadisi yana cewa in ji ukbat ibn amir yana cewa laqitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faqala li ya uqbatu ibn amir ala uallimuka suwaran ما أنزلت في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلهن إلى توسياك أقبة بذل كرن تدك وسسور ريبا وإن دبع تقصو كد إلن سبا كوتشكين التوراة ko cikin zabura ko cikin linjila ko cikin alkurani babu kamar su la ya'tiyanna alayka laylatun illa qara'tahunna fiha kar ka bari wani dare ya zo maka ya wuce baka karanta su saboda ka duk yadda ka iso gida kana jin bacci kana hamma ka gadi yi kokari ka karanta su ba cikin rahama Allah duk ba su da tsawo aminci guda duk ana karance su sai ce qul huwallahu ahad وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس تبرك جميع قال عقبة فما أتت علي ليلة إلا قرأتهن فيها yace tun rannan ba a taɓa wani dare wanda ban karanta su ba wa hukkali Allah a da'ahunna wa kad amara ni bihinna rasulullahi sallallahu alaihi yace aiko alhaki ne a kaina ya tantanta ba zan taɓa barin su ba tun da manzo Allah ne ya umarce ni da su akwai hadisin abdullahi ibn kubai wanda yake nuna karanta suratul ikhlas ko in ce al-mu'awwidat suratul ikhlas da mu'awwidatani da safe da yamma ma'ana su zame maka zikirin safe da zikirin yamma haka in ka zauna bayan asuba zaka yi azkar kuma ka karanta su in ka zauna bayan la'asar zaka yi azkar ka karanta su to akwai tambaya wadda in bai bayani ba za a rubuto ta na sani ni kuma kusan kauce mu tambayoyi nake ya bi zan kuma da abin da na bincika mu faɗa muku yaushe ne zikirin safe ke kare yaushe ne zikirin marice ke kare kuna da niyya wannan tambaya ko ba kuna kuna da niyya ko to zikirin safe tun daga ketuwar alfijir ba ma sai sallar su ba da ladan ya daga kiran sallah na alfijir a lokacin zikirin safe yayi don haka in ka zo masallaci da wuri kayan rakatar fajir fara azkar ɗinka kafin liman ya sallah daga nan ka ci gaba kada yi azkar har zuwa lokacin da rana ta kai tsakiya to zikirin safiya ƙari in ba ka yi baran nan ka rasa shi zikirin marice yana farawa daga kiran sallar la'asar shi kuma yana ƙariya daga sadda ka shiga bacci wannan kai ka sani har iyaka kurgarka har tsakiyar dare hadisin da za mu kawo na abdullahi ibn khubayb ne radiyallahu anhu wanda shi kuma yana cikin sunan abi dawud da sunan al'imam tirmidhi da kuma nasa'i abdullahi ibn ahmad ya kawo cikin zawa'i hadisi na 22,664 abdullahi ibn khubayb yana cewa kharajna fi lailatin matiratin wa zulmatin shadida نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلي لنا mun fita a wani dare ana tafka ruwan sama kuma ga duhu mai tsanani muna neman manzo Allah ya zo ya ba mu sallah wace sallah kenan wace sallah sallah isha wanda ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam kai zinkirin isha ba kamar yadda yan Najeriya suke yi ba ni ban taba ganin kasar da ake gaggawa isha kamar Najeriya ba ke sayan azumi ya kama ni kan yi farin ciki ina makka ko ce ina ƙasar saudiya saboda awa biyu suke bayarwa tsakanin magrib da isha duk nauyi duk lodin da ka ɗauka sai ya sauka har sai ka fara wani lokaci bai yi ba in ka tashi hafi ba nauyi sai ka yi sallar ka komai tsawonta amma mu inda kun ɗan tsaya bayan sallah kun ɗan hira kun ɗan kana shiga gida ka ce ta nin kawo abinci sai ka ji ladan ya ce allahu akbar ba zai ma bari ka ci abincin ba minti arba'in da biyar minti hamsin tsakanin gama sallai magariba da fara sallai da fara kiran ishayi galibi bai kai minti arba'in da biyar wannan gaskiya zama ba daidai ne an mun riga mun saba da haka a ƙasar nan a lubnan na isko tsakanin magrib da isha ko ja awa hudu wata shekara da nace awa hudu to sai dai an ce su yanayi ne akwai wasu watanni na shekara da ke zama haka nisa tsakanin wato wannan shafak din bai bacewa da wuri ala kulli hal an tafka ruwan sama ga duhu suna neman manzo ya musalla isha'i yace fa adraktuhu sai na same shi fa qala qul yace yi magana falam aqul shay'an sai dai shiru ban ce komai mana da ya kawo ka ni kake so faɗi bukatarka sun makala ƙul falam a ƙulce a nace me kake ne kuma na yi shiru ban cikin sun makala ƙul sai ce faɗa ƙultu ma a ƙul sai ce mai zai ce ƙala ƙul huwallahu ahad ce ka ce ƙul huwallahu ahad wal mu'awwizatai ne ka haɗa su da ƙul a'udhu bi rabbil falaq da ƙul a'udhu bi rabbin nas hina tumsi wa hina tusbihu ثلاث مرات كل كواي غري كفدي سو da safe kullun kamaraita ka fadi su da sau da yamma takfika min kulli shay'in sun isan ma ga komai baka ana fatan radda duk ka karanta su in Allah ya so ka ka hau dajin sabon birni baka gama da kidnapper in ka gaba da su kana samun ka tsere a wannan ranar in Allah ya so kunama ko maciji ba zai harbe ka ko ya sare ka in ya sare ka yana faduwa cikin sauki ba za ka wahala ba a wannan rana in sha Allah duk bokayen duniya in sun taru ba za su iya maka sihiri ya kama ka in ya kama ka bisa kaddara ubangiji Allah zai sassauta maka shi ya kawo maka shi da sauki annabi sallallahu alaihi wasallam min kulli shay duk abin da kake tsoro to yi qul huwallahu da qul a'udhu birabbil falaq da birabbin nas sau uku kafin ka fita gidanka da safe in ka dawo gidanka kafin ka kwanta ka sake yansu in Allah ya so wannan abin kana kauce maka wannan hadisi bai cikin bukhari bai cikin muslim amma mala albani sahih sunan abi dawud ya inganta shi kamar da al'imamun nawawi cikin azkar ya inganta shi abdullahi ibn bas cikin baju'ul fatawa na shi mujalladi na 26 shafi na 26 shi ma ya inganta shi so mu khabarul ahadi ne amma mun yadda da shi mu mun yadda da shi kuma muna aiki da shi alal aini wa ras ba zan ba zato bane mu a gurin mu annabi ya faɗa duk hadisan nan da nake karanta muku har in kare ba ba mu tawatur amma haka ake so sai mun zubar da su don haka wata bola ce ta dawo da wani suna na daban to ahir sunan manzo Allah ba a taba ta mai shi hadisai nawa da ke zaba ku to yanzu nawa na faɗi kaga halin ku ha an kai tara mai gaskiya akwai hadisin na na Aisha الصديقة بنت الصديق نعمة المرأة في الدنيا والآخرة إتتي مالما الدنيا wani ya tambayi ibn taymiya yace da nana khadija da nana aisha waye fi falala a cikin su sai ce a farkon musulunci nana khadija ta fi kowa kuma ta fi kowa taimakon manzon Allah a ƙarshen musulunci nana aisha ta fi kowa kuma ta fi kowa karantar da al'umma al'umma manzon Allah kaga ko tabbata haƙƙinta ya wasu ke kirin bai faɗi ba ana saɓani wasu ce khadija ta fi wasu ce aisha ta fi to shi sai wannan wasu ke ita a farkon musulunci khadija ta fi kuma haka ɗin ne domin ta taimaki annabi sadda bai da mataimaki kamar ta ita kuma na aisha ta ɗaiɗe ma annabi kewa sadda yake bukata sannan ta ɗauko ilimi mai tarin albarka ta karantar da musulmi to akwai hadisin ta ahad wanda mun yarda da shi yana cikin bukhari juzin hadisi na dubu biyar da sha shida muslim hadisi na dubu biyu da ɗari ɗaya da tasa'in da biyu ta ce manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam idan ya yi zazzaɓi idashtaka in ba ya da lafiya ya karo ala nafsi bil mu'awwidati wa yanfus yakan karanta mu'awwidat ma'ana qul huwallahu da bi rabbil falq da bi rabbin nas ya tofa ma hannayensa sai ya shafa jikinsa sai ta ce wa yanfusu to fi iri biyu ne akwai wanda ta da ba ke fita ko akwai wanda iska ke fita wannan su ana kiran sanaf duk wanda kai kuma yayi ta ce falan mashtadda waja'uhu lokacin da ciwo ya tsananta masa kuntu aqra'u alaihi wa amsahu bi yadi ni ke karanta masa amma sai dauko hannuwan nasa in tofa a cikin su ba nau ba raja'a barakatiha don ina ƙaunar albarkan wannan hannuwan nasa ni ban sa masa nau hannun ba nasa nake sawa duk abin da ya shafi jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to yana da miza yana da khisisa yana da albarka abin da ba ya taba jikin manzo Allah yana da albarka shi yasa wani yayi ma manzo Allah dabara ya katsi rigarsa ya je boye ta gida ce ina mutu kamar kafani da ita ina zaton rigar da ta taba jikin manzo Allah ba za a dake ne na cikinta ba kawai haka ita rokana ai wuce nan taiko fitsari manzo Allah ya bata da dare ne ana sanyi manzo Allah ya fitsarinsa a a me ake kiransa a kasko normal ana yi har yanzu ana yi dattijai suna yi da safi sai ba ta ce don Allah ke je ke rufe min shi ta ce to ta je ta dawo manzo Allah bai ga alamun zubura ya ce ina kike da shi ta ce na adana shuri mai kyau sai manzo Allah ya dariya ya ce to lalle ko wuta ba ta kama cikin nan naki shanyewa ta yi ta yi dabara kuma ta yi ba so inda ana samun wani abin da yake da alaka da jikin manzo Allah bisa ya ne to wallahi za mu tashi mu hau jirgi mu je mu kashe kuɗi ko nawa ne don mu shafa shi mu nemi albarkarsa amma fa shi ɗaya muke ba haka duk duniya don me ba za ku yi mawaliye ba don ba mu ga aima bakar siddiqu ba don ba mu ga aima umarul faruku ba don ba mu ga an yi ma zunnurai ne usmanu ba don ba mu ga an yi ma ali ibn abi talib abu alhassanai ne ba kwa kuwa alwali da ya fi su da haka akwai abubuwan da sun keɓance manzo Allah duk wanda ya ce zai yi muzahama da shi ya gwama tso da manzo Allah a nan to kishi ya yake so yin manzo Allah mu kuma yadda ba mu karɓar ma Allah kishi ya ga tauhidi ba mu karɓar ma manzon Allah kishi ya ga mutaba da da'a da goyon baya da biyayya akwai hadisi na gaba daga ita dai na aisha ɗazu ba maganin ciwo ne kai ba to yanzu ana lafiya lau shi kuma na hadisi na cikin bukari hadisi na 2017 ta ce annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashi kullu lailatin jama'a kafai manzo Allah sallallahu ya kasance idan ya koma ga shimfidarsa zai bacci jama'a kafai yakan tara tafunsa guda biyu sun manafasa fihi ma faƙara fihi ma ƙul huwa Allahu ahad wa ƙula wuzu bi rabbil falak wa ƙula wuzu bi rabbin nas ya karanta waɗannan suronin sun mayamsahu bihi ma mastata min jasade sannan ya shafi duk inda yake iya shafawa a cikin jikinsa kaga gadon baya baka iya shafa shi amma duk inda yake shafawa sai ya shafa yabda'u bihi ma ala ra'sihi wa wajhihi yakan fara da kansa da fuskarsa wa ma aqbala min jasidi da wato bangaren gaba na jikinsa yaf'alu zalika salasa marra so uku yake haka da ka mu'awwizat din nan sunna ne duk sanda zaka karanta kana kan shimfidarka ka karanta su ka tofa su uku ka shafa ma jikinka akwai hadisin buraida yana cikin sunan abi dawud hadisi dubu ɗaya da ɗari hudu da casa'in da uku yana cikin tirmidhi hadisi na dubu uku da ɗari hudu da saba'in da biyar a sunan kubra na nasa'iba almujtaba hadisi da dubu bakwai da ɗari shida da sittin da shida akwai sha ibnu maja da ahmad ibnu hibban da albani da arnaut da bimbaz duk sun inganta shi bimbaz ya inganta shi a cikin fatawa nurun aladdar mujalladi na biyu shafi na ɗari da talatin da biyu wannan hadisi yana cewa manzon Allah ya ji wani mutum yana addu'a me yake cewa addu'arsa yana ce Allahumma inni as'aluka bi annaka anta Allahu al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad yana addu'a da mike nan da kul huwallahu Allahumma inni as'aluka bi annaka anta Allahu الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب yace haƙiƙa ka roƙi Allah da sunansa mafi girma wanda in an roƙe shi da wannan sunan yana bayarwa in an kira shi da wannan sunan yana karɓa don haka ko ga hannuwan zaki ka shiga ka ce Allahumma inni as'aluka bi annaka anta Allahu al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah ka kubutar da ni Allah so kana gani abin da ya tunge ta zaki nan ya furza da kai gaba ko kuma ka ci sa'a wani maharbi daga nesa ya harbo masa kibiya sai ta soke shi sai ta batunka ya faɗi zuwa jinya ko Allah ya aiko ni mala'ika wanda zai buge shi ya raba ka da shi akwai karamomi da dama da suka bayyana cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam irin waɗannan da wanda a dokar daji aka so a zalunce shi amma ya kira Allah yayi sa'a da lokacin ijaba ko yayi sa'a da sunan ijaba irin wannan Allah ya kuma mala'ika ya buge wanda zai zalunce shi shi kuma ya kubutar da shi mun yi imani da wannan hadisi akwai hadisin Anas ibn Malik radiyallahu anhu wanda da yawan kun san shi ko in ce dukan kun san shi ina cikin sahih bukhari hadisi na 7700 hadisin 774 wanda ya bada labari yana kuma cikin bukhari hadisi na 813 ya bada labari cewa wani mutum daga cikin ansar an sa shi libanci a masallacin quba to duk zai fara wata sura sai fara qul huwallahu ahad sannan wata sura da ya gama fatiha sai ya ƙulu wallahu sai ya ƙara wata sura ya ce wa kana ya suna uzalika fi kulle raka'a duk wata raka'a haka yake fakallamahu ashabuhu sai mutane suka masa magana sai ya ƙi bari suka ce ko ka yi karatu yadda kowa ke yi ko kuma mu cire kalimanci ya ce wala ni ban bari in ba ku sallimanci na in bari amma ni inda zan yi sallah in na fata sai na yi ƙulwar lawo sannan da sura da zan kawo to su kuma ba su son cire shi mai ruwa ya ce wa kanu ya rauna annahu min abbalhim suna ganin duk ya fi su in an cire shi wa za a sa wa karihu an ya ummahum ghayruhu suka kyamata sa wani liman ba shi ba falamma atahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akhbaru al-khabar to daman manzo Allah duk sati sai ya je kuma da manzo Allah zo suka ce suka ce masa ga abin da ya faru manzo Allah limamin muka ji abin da yake mana fa kala ya fulanu ma yabnauka an taf'alu ma ya'muruka an taf'ala ma ya'muruka bi yasa manzo Allah ce wani me yasa mutanen ka sun ce kai fatiha da sura ko ka tsaya ka kullu ko ka karo kai wata daban me yasa ba za ka yi da suka ce ba وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة ليس دون ركعة كايتا فقال إني أحبها يتسي منذ الله سنت ركي وإن السورة سنت ركي فقال حبك إياها أدخلك الجنة أشياء مدى عنك منذ الله سنن لك كي متياسا ذاك شكا الجنة كدان الجنة بخاري يروتون حديثي kamar da muka ce hadisi na 774 kenan duk wanda yake son suratul ikhlas saboda abin da ta kunsa na tauhidi shi ma dan aljanna ne akwai wani hadisi na na Aisha mai kama da wannan amma suna da bambanci ga hukunci shi kuma hadisin ya zo a Bukhari hadisi na 7375 na na Aisha take manzo Allah ya aiki wani mutum a wani ayari na rundunar yaƙi shi kuma wannan ta ce wa kana ya karo liyasabi fi salatin fa ya timu da ƙulwar lawa'a duk surar da ya karanta kafin ya rukuɗe sai kuma ya ƙara ƙulwar lawa'a da shi ma da aka dawo suka faɗa manzo Allah sai ce ku tambaye shi me yasa yake haka فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها لأنها صفة بين الله سنين سنكرا سنتا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه وقال مسألة الله ينصف أشياء بقى أبن ذاك الله يسوك كمرمي كمرك كان كميمة توحيدي كتعيا الله شي كدي كما سو الله كسو توحيد الله akwai wani hadisi dan uwan wannan wanda Abu Huraira ya ruwaito hadisi yana cikin Tirmidhi hadisi na 2897 yana cikin Nasa'i da Musnad Ibn Abdul Bar cikin At-Tamhid da Ibn Al-Arabi cikin Aridat Al-Ahwazi da Albani cikin Sahih Sunan At-Tirmidhi duk sun inganta hadisi ma'ana sun bi da shi ga kaidodin malamai ya tsallake gada baya da kura so musulmi sun yarda da shi ahlus sunna sun yarda da shi sun karbe shi shi kuma abu hurara cewa yi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد حتى ختمها manzo Allah ya ji wani yana karanta wannan sura har sai da ya kai ƙarshen ta faqala wajabat dike ta tabbata ila ya rasulullahi ma wajabat dike girbi da ta tabbata qala aljanna ki aljanna mana qala abu hurairah fa aradtu an atiyahu fa ubashshirahu sai na so in je in masa bushara shi mai karatun nan fa asartu algada'a ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to an yi daidai kuma an kawo abincin rana tare da manzon Allah sai daga ina so sai na ci abinci tare da manzon Allah wa fariqtu an yafutani al-ghada'u ma rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai na ji tsoro in na tafi a cinye abincin manzon Allah ba da ni ba thumma raja'tu thumma raja'tu ila ar-rajul fa wajadtu qad dhahab bayan ci abinci na zo ina ta nema ban gane mutum ba ya tafiya wa ya sani ma ko ba mutum bane ila jibrilu ne atakum yu'allimukum ba sani ba shi dai wannan dan aljanna ne ko wane ne amma dai ba a bashi labarin annabi ya bada labari bayan ya ji shi yana karatun ba a cikin sauran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka waɗannan jama'a mai suke nuna mana falala wannan sura nawa kenan kai sarkin irgan sarkin musulmi sha nawa ba su kai ba fa an kai dozin kuna so in tsaya kenan akwai wani hadisi na jabir al'imamu tahawi ya kawo shi cikin sharhu ma'anil asar hadisi na 1774 akwai shi a cikin sahihu ibn hibban da bai haƙi a sha'abul iman ibn hibban da ibn hajar duk sun inganta shi haka sha'ibu al'arna'ud cikin takrijin sahihu ibn hibban haka albani a cikin sifatar sala babban mujalladi na biyu shafi 456 jabir ya ce an na rajulan kama farka a raka'atai ilfajir manzo Allah ya tsaya ya karanta raka'o'i biyu na alfijir waɗanne ne raka'at alfijir su ne wanda ake kafin asuba ko wa ƙara fil akhirati qul huwallahu ahad hatta alqabat as-sura معنى يا كرم تقول يا أيها الكافرون قتلا قتب يا كرم تقول الله أحد حتى انقضت السورة حسير سورة تقاري فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا عبد آمن بربه ونيني يسلم فبع النبي نيبا أما أركات بسي قل هو الله أحد سيما ذو التي هذا عبد آمن بربه وننباوى نيدي يا إيمان ده أبنجي جنسا أقول حديث عبد الله بن عباس wanda shi ma ya zo cikin sahih bukhari da muslim cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana wutiri da raka'a raka'a uku yutiru bi salat yaqra'u fil ula bi sabbih isma rabbikal a'la wa fi thaniya bi qul ya ayyuhal kafirun wa bi thalitha bi qul huwallahu ahad haka nan aisha a hadisi ibnu majah na 1150 hadisi na shi sahih ibn hibban albani asul sahih ibn majah da sha'abu al'arnaud cikin takhrijin musnad duk sun inganta shi na Aisha ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'atayn qabla al-fajr manzo Allah ya kasance yana sallar raka'a biyu kafin al-fajr wa kana yaqulu ni'ma as-suratan huma taqra'unahuma fi rak'atayn qabla al-fajr manzo Allah ya kasance yana cewa ma dalla da surorin nan biyu wayanda kuna karanta su gabanin sallar al-fajr qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad tunda kun ce lokaci ya tafi bari mu tsaya da hadisai haka mu shiga tafsirin suratul ikhlas bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah ka ba mu ladan wannan karatu an ce wani yaro ya je makaranta ya ji hadisi cewa in ka karanta qul huwallahu ahad sau goma to Allah zai gina maka gida aljanna sai ya karanta sai je gida sai ya tarar da mamarsa tana karatu kullu wallahi hadisi ce mamaki daina karanta ta tace saboda me yace ban so ai miki gida daban cikin nawa zaki zauna ba Allah dan tsabar ibadi shi ya yadda an gina masa gida zaka ba masa ta daina karanta ka a mata wani gida daban da rabu da shi cikin aljanna قل هو الله أحد كتي الله شيني كديتتي wanda baya da na biyu wani bai riga shi ba kuma wanda ya kadaita da dukkan kamala kuma wanda dukkan girma nasa ne bai da dan uwa bai da kini bai da kama bai da kwatance walillahi almasalul a'la wa huwa alazizul hakim duk sifa ta girma ta Allah ce wadda ita kololo mafi dauka duk abin da za a yabi wani da shi wanda abin kwarai ne Allah ke da ƙololuwar wannan sifar wadda ba a cin masa ƙul huwallahu ahad Allahu samad Allah ya maimaita wannan sunan mai tarin albarka wanda shi kadai ke da shi ya ce Allahu samad Allah shi ne shugaba as-sayyid alladhi yusmadu ilaihi wa yuqsadu bil hawa'iji wa la yaqsadu ila ahad wanda duk mai bukata gare shi yake zuwa kuma ya san biyan bukatarsa shi ko baya zuwa wurin kowa don neman biyan bukata Allahu samad Allah shine wanda baya da ciki duk halittu masu da ciki gare su ko kuma la jawfa lahu wala ahsha baya da ciki baya da hanji mai ciki da hanji don me aka yi masa su don ya ci in ya tara me zai yi to Allah la jawfa lahu baya da wannan ruwayoyi ne daga manyan sahabban irin su Ibn Abbas da sauransu inda akwai lokaci kowace ruwaya sai mu faɗi ina ta zo Allahu samad Allah shine wanda yafi kowa shine wanda kowa ka bukata da shi lam yalid wa lam yulad bai haifu ba ba haifuwarsa akai ba amsa Allah yake ba waɗanda suka ce Allah ya rikida ya ce ƙarya ne bai haifu ba shi ma ba haifuwarsa aka ba don wanda ke tunanin ka haifu ba ma ke tunanin haifuwar ka kai sai Allah ya ba da duka amsar guda biyu walam ya kullahu kufuwan ahad bai da kama da kowa bai da kwatance da kowa bai da iri da kowa zaka anan ana umarnin manzo Allah ya karantar da mu sifofin Allah na kamala waɗanda suka sa kowa na buƙatuwa zuwa ga Allah dan adam ne aljani ne mala'ika ne dabba ce tsuntsu ne kifi ne ƙwaro ne tsutsa ce kowa yana da buƙata zuwa ga Allah kuma kowa akwai lokacin da zai koma ga Allah yana magiya yana neman kusanci zuwa ga Allah jigo wannan sura shine tauhidi amma cibiyar ta shine lam yalid domin raddi ce ga kiristoci raddi ce ga mushrikai don su ce mala'iku ƴan Allah ne raddi ce ga yahuda don su ce uzairu dan Allah ne Allah ce wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm subhanahu wa ta'ala amma yasifun بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم سورة الأنعام آية تتري زوى تري تري سنجين جنام الله آية ماذا؟ سنجين جنام آية الله ماتا يهود سنجي وزير دان الله كريستا سنجي مسيح دان الله mushrikai sun ce mala'iku yayan Allah ne mata Allah ce bi ghairi ilm sun faɗa da jahilci ba don ilimi ba don ilimi bai karantar da wannan duniya gaba ɗaya kan tauhidi Allah yana ta ba kan shirka ba tallace subhanahu wa ta'ala amma yasifun tsarki ya tabbata mala ya ɗaukaka daga abin da suke sifaita za ka yankara ɗauka ai ba wani abu ba ne su ma isa da suke bauta ai sun yadda ka za Allah babban bagana ce ya ɗauka a wani تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا سبودني الله أن دعوا للرحمن ولدا تكاد السماوات يتفطرن منه wannan babban magana sammai sun kasa su tage saboda nauyinta watan shakul ardu ƙasa ta kusa ta rikice ta kirkece ta tsantsage saboda girman maganar da suke furtawa a coci وتخر الجبال هدا دوا سجدوا إما كان النن سنكو سستو سرمية والله جماعة حديثا دا إندا وان آية إن إندا حديثي كده سنتي آهادن دا سنتي با كربا سياسة أما هنكلي دا زاي دوا سستو دامو دا بين دا كي توتي التي أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم أدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ويا قولي والله بابا أبن لك زنا إيكما كراتون توهيدي كيسا هذا كاسا وتشيوا أنت من الوكتي يا كسا ni kuma tauhidin nan dadin sa nake ji ya Allah ka sa ni cikin masoyan tauhidi وبالتالي in zama cikin masoyan Allah da ku duka gaba daya da duk wanda ya ce amin ko ba yanzu ba duk wanda ya ji karatun da ya ce amin ko bayan manso ya mutu to Allah ka sa duk mu cikin duk mu zama cikin masoyan tawi to wannan sura ta tabbatar da wani jigo na ƙur'ani wanda ko ina akwai shi shine al-ahadiyya kamar da suratul hadid Allah ta'ala ce له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والخاطر كل شيء عليم إن كنا سن شرح ونا آية شرح مي كيو to ku samu littafin ibn taymiya karamar risala ta alwasitiyya yayi shirin awwaliya da akhiriya da zahiriya da batiniya saboda me saboda 'yan bidi'a da dama suna ɗaukar wannan aya suna shigar da ita inda ba muhallin ta ba suna ɓata sifofin Allah to don kusan girman ahadiyya da girman nauyin shirkace ma Allah yana da ɗa ku saurari hadisin abu huraira wanda bukhari roito hadisi na 4974 النبي صلى الله عليه وسلم قال الله يا سنة وانا حديث النبي يقول قال الله كبدي ينجي منا يوا هنا كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك لا آدم ده قرية تانبي كما لا آدم ده قرية تانبي إن الله وشتمني ولم يكن له ذلك لا آدم نازعينا بيناتي زعيني فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني قرية تانبي لا آدم كيه cewa ba zai mai da ni bayan na mutu na rujuddige ba kamar yadda ya alice ne da fa wannan karyata ne ne inji Allah walaysa awwalul khalqi bi ahwana alayya min i'adati Allah yace ai fara fara yin halitta bai fi mini sauki akan dawo da ita ba tunda dai ni nisa tun da farko sake dawo da ita ba zai bani wahala ba وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا الله يتي أما زاجين دان أدم كميني شيني تي وديك الله ينادى وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفءا أحد كاغا كينن cewa Allah na da zagin sani ya kamata musulmi su san wannan ina jahilan musulmi waɗanda kartagin suke tura su coci ranar mauludi ya tura su coci ranar kirsimaci ku je a yi bauta tare wannan bautar da ake coci zagin Allah ce kuma kafirci ce babu koyo haka annabi sallallahu alaihi wasallam tabbatar kuma daga cikin maganar Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake tawassuli da waɗannan sunayen na Allah wajen addu'a كما يندي كتوى اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك بكي تحتك با دونك كي بكات الشرح ابن تيمية بكي فليس تحتك فليس دونك شيء دونك مكانة تتإحاطة ما مكانة تتسمد كسب muna so mu karanta sauran surorin kuma lokaci yana takura mana shekarun jiya mun so mu sauke ba mu sauke jiya mun so mu sauke ba mu sauke ba ku ganin laifi na yau in nace mu bari sai gobe eh? inda ina ga dai duk yadda na so dai in fassara muku waɗannan surori in faɗa muku hikimar da ke cikinsu dalilin saukarsu amfaninsu gare mu don surori ne da dagangan Allah ya zaɓi su ya rufe littafinsa da su kamar yadda da gangan madaukakin sarki ya bude alkurani da fatiha duk a cikin littattafan da Allah ya saukar ba kamar fatiha haka ba kamar kul a'udhu bi rabbil falaq da kul a'udhu bi rabbin nas da kul huwallahu ahad so da haka mu bi a hankali yan uwa ai hakuri babu laifi gobe ma insha Allah rana ce kuma za mu dora daga inda muka kwana wa'anda naga suna ta tahowa don ayi sauka da su ku ci gaba da tahowa ƙarin alheri ne za mu yi sauka da ku kuma za mu yi addu'ar sauka wadda Anas bin Malik ya koya mana. Anas bin Malik ya koyar da in an yi sauka ƙur'ani yakan tara iyalansa da masoyansa a yi addu'a. Za ka mu za mu yi du'a khatmil ƙur'an. A sallah ne kawai ba a san da du'a khatmil ƙur'an ba, duk da yanzu ana yi a manyan masallatai. Amma dai mutum ya sauke alƙur'ani tilawatan ko tadabburan wa tafsiran to ba laifi ba ne insha Allah bisa ga fitowar malaman sunna yi addu'a don haka za mu yi addu'a makawunan mu tukuna. zan fara da wanda a cikin masallacin nan kadai sannan mu fita waje mu sa uwayenmu mu sa masoyanmu mu sa shugabanninmu mu sa ƴan uwanmu bayan Allah da a cikin matsaloli ga sunan tari ko ina da ko ina ta Allah dauke sarki ka albarkaci wannan karatun namu yadda ka nuna mana saukowa ga wannan karatu ka nuna mana mun koma ka ba mu ikon ci gaba Allah kada ka raba mu da alkur'ani Allah ka sa alkur'ani ya zamo abokin firan mu dare da rana ya zamo kuma mai ceton mu gaban ka ranar alkiyama ya zamo shine wanda zai ingiza mu zuwa aljanna ya hana a shigar da mu Allah ka yi mana ceto da ceton manzon ka sallallahu alaihi wasallam Allah ka sa mana cikin da ke ɗewta cikin wannan kwanuka a fatar mu dai yanzu dukkan mun sha mun riga mun samu certificate domin daga alfijir ɗin ranar farko kai daga faɗuwa ranar farko fa har zuwa yau ɗin nan yini goma sha shidda da dare goma sha shidda kai da wai a ce ba mu ciki fa to amma dai muna fata matsala ita ce ba a gwada muna ko muna ciki ba mu sani haka za mu yi tayi har ran da rayuwa ta ƙare ubangiji ka karɓa ayyukanmu ka yafi zunubanmu gafarta kurakuranmu ka ɓoye ayyukanmu ka surta laifuffukanmu ka ba mu ikon gyara inda muka yi ba daidai ba ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا يا مولانا إنك عفو كريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين